بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي وإن سكسر رمو أولا درسي لمكي غباتر ونالتاه أحكام الجنائز وبدعها درنا ثلاثة yau muna talata ashirin ko mace sha tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1441 wanda ya daidai da yau sha biyu ne ga watan biyar watan shamsiya miladiyar aiwa annabi isa alaihi salam shekara 2020 daidai wannan shine darasinmu na goma sha biyu wanda za mu tashi ma ya jiba ala a ƙaribin mait abinda yake wajaba akan makusantan mamaci danginsa mala yace na sha tara wa jiba ala a ƙaribin mait hina ya bulughum khabar wa fatihi amran yana wajaba akan dangin mamaci lokacin da labarin rasuwarsa ya zo musu to akwai al'amurra guda biyu waɗanda suke wajaba a kansu al'awwal al'amari na farko as-sabru war-rida bil qadri liqawlihi ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah وأولئك هم المهتدون ما ليتي الأمر نفركوشين الصبر حقوري game da wannan rashi na ɗan uwa nasu warrida bil qadari da kuma yarda da kuma hukuncin Allah yarda da wannan abin da Allah ya kaddara na rashin wannan ɗan uwa nasu liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah ta'ala Allah ya ce wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf lalle za mu dinga jarraban ku da wani abu na tsoro wal ju'i da kuma yunwa wa naqsin min al-amwali da tawayewa dukiyoyi wal anfusi da kuma rayuka ma'ana rasuwar rayuka kenan was samarat da kuma tawayewa ƴaƴan itace amfanin gona sai Allah ya ce wa bashir sabiri kai albishiri wa masu haƙuri alladina idza asabatuhum musibatu wa'anda in musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah muke komawa anan ina so in wani dan tambihi game da galibi sai ka ji mutane wajen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ji mutum na ce inna lillahi wa inna alaihi raji'un inna lillahi wa inna alaihi raji'un wannan kuskure yanda al'amari yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu na Allah ne kuma zuwa ga Allah da man za mu koma gaba ɗaya mu ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatu wa'annan irin waɗanda bayu Allah ta'ala ya ce su ne waɗanda suke da wata daraja daga Ubangijinsu da kuma rahama, wa wulayaka humul muhtaduna kuma waɗanda su ne shiryayyu. Wali hadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu qal dan kuma hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki manzo Allah ya huce wata mata wajen wani kabari tana ta kuka faqala laha ittaqillaha wasbiri faqala laha sai manzo Allah ya ce mata ittaqillaha ki ji tsoron Allah baiwar Allah wasbiri ki hakuri da wannan jarabawan da Allah ya yi na rashin wannan mamaci naki faqalat sai ta ce ilaika anni ba nuri فإنك لم تصب بمصيبتي dan kai ba a same ka ba da irin musibar da ta same ni a wannan lokaci ita kuma bata san wane ne yake mata magana ba qala anas yace walam ta'rifu ba ta san annabi ne ba faqila laha sai aka ce mata bayan ya tahiyarsa huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ke miki wannan magana fa akhadha misl al-maut sai wannan abu ya kama ta wannan damuwa sai ta kama ta game da abin da ta faɗa manzo Allah tamkar mutuwa fa atat ba ba atat baba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin ta zo wajen manzan Allah ta zo kofar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta samu 'yan gadi ba ma'ana babu masu gadin kofar gida kala sai ta ce ya rasulallah ya manzo Allah inni lam a'rif ni ai ban gane kai da ba fa kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce mata inna masabru inda awwal sadama inna ma yani inna sabra ai lalle gajiyar hakuri samun ladan hakuri cin riban haƙuri yana kasancewa ne inda awwali sadma farkon fantsamowar musiba a lokacin da musiba ta fantsamowa mutum da zafi-zafinta da raɗaɗinta a wannan lokacin idan ya yi haƙuri lokacin zai ci gajiyar wannan musiba ya ci amfaninta ya samu ladarta ba sai ba mutum ya gama kururuwa ta ba ya gama duk abin da yake na rashin haƙuri sannan kuma daga baya zo ya ce ya yi haƙuri ba zai ce amfanin shi wannan hadisi a karajahul bukari mamul bukari ya fito da shi jizi'i na uku hadisi na ɗari da na ɗari da goma sha biyar zuwa ɗari da goma sha shidda muslim ya fitar da shi a juzu'i na uku hadisi na arba'in zuwa hadisi na arba'in da ɗaya bai haƙi ya fitar da shi juzu'i na hudu hadisi na sittin da biyar wa siyaƙu lahu kuma siyaƙin nashi wa sabr ala wafatil aulad lahu ajrun azim haƙuri akan rasuwar ƴaƴa yana da lada mai girma wa qad ja'a fi tilka ahadithun kathiratun azkuru ba'daha mala yace ya zo a cikin haka hadisai masu yawa amma zan ambaci wasu daga ciki hadisan da suke nuna cewa haƙuri game da rasuwar ‘ya'ya yana da lada mai ɗumbin yawa awalin hadisi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutu li ahadin min almuslimina salasatun min alwalad fatamassuhu an-nar illa tahillatal qasm manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La ya mutu li ahadin minal musulmi na salasatun minal walad. Babu wani daga cikin musulmi da ‘ya'yansa guda uku za su rasu, bata masu hunnar kuma wuta ta taɓa shi, ma'ana ya shiga wuta. illa ta hillatal qasam sai dai warwarar rantsuwa mana sai dai gwargwadon abinda Allah zai kubutar da wannan bawa wanda ya rantsuwa a cikin shi sai ya ce wa in minkum illa wariduha ma'ana da Allah ya ce ba wanda daga cikin ku sai ya bi ta kan wuta to sai dai wannan bin da za a yi ta kan wuta wanda kowa ne sai ya bi hatta da annabawa amma duk mutunan da ‘ya'yansa guda uku a matsayin shi na musulmi suka rasu ya yi haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su zame mishi kariya game da shiga wuta amma ba wai mutum ‘ya'yansa mutu ya ce maye ne ko dango ne ko ya ce kaza ne ko kaza da abin da ya kama da wani أخرجه الشيخان بخاري مسلم والبيهقي ده بيهقي suka fitar da shi juz'i na hudu daga Abi Hurairah hadisi na 67 haka yake a cikin baihaqi ثانيا حديثي نبيو ma min muslimin yamutu lahu ma thalathatun ma min muslimaini yamutu lahu ma thalathatun min alwalad lam yablughu alhinsa illa adkhalahum Allahu wa abwayhim aljannata بفضل رحمته قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما وسنده صحيح على شرط الشيخين wannan hadisin na biyu daga abi huraira ya ce manzo Allah ya ce mamin musulmai ne babu wasu musulmi biyu uba da uwa ke ya mutu lahuma salasatun minal walad da ‘ya'yansu guda uku za su rasu lam ya bulgul hinsa wa'yanda ba su balaga ba illa adkhalahumullahu sai Allah ya sa wannan ‘ya'yan aljanna wa abuwaihim aljanna da ma'ana iyayensu. Waɗannan yara guda uku, Allah zai sa su aljanna wa abuwaihim aljanna ya shigar da kuma uwayensu aljanna. Ma'ana, Allah zai sanya su su da uwayensu cikin gidan aljanna, in ji annabi sallallahu Alaihi wasallama. zai sa su aljanna bi fadli rahmatihi da falalar da ma'ana falalar rahamarsa da baiwar rahamarsa qala abu huraira yace wa yakunu ala babin min abwabil janna wa yakununa yaran nan za su zo su tsaya ala babin a wata koha min abwabil janna daga kohohin aljanna fa yuqalu lahum sai a ce musu mala'iku su ce musu udkhulul janna ku shiga aljanna muna bai ƙulu na sai yaran su ce hatta ya ji a abuwana sai uwayenmu sun zo bai ƙalu lahum sai a ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna antum wa abwaku ku da uwayenku bi fadli rahmatillah da falalar rahmar Allah madaukakin sarki kaga wannan ba karamin gara ba sa bace muna fatan da kun ga wannan shine abin da ya kamata musulmi su sani kuma su zamanto akai akhrajahu an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi juz'i na farko hadisi na 365 imam al-bayhaqi ya fitar da shi a juz'i na 4 hadisi na 68 wa ghairi ma anhu da wasun su dukkan su daga abi hurairah wa sanaduhu sahihun sanadin hadisin ingantacce ne ala shartu shaykhain akan sharadin bukhari da muslim ثالثا حديثنا أكو أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد dukkan matar da ‘ya'ya uku suka rasu gare ta, gano hijaban minan nari, to za su zame mata kariya daga wuta. Ƙala timar sai wata mata ta ce wasu na ni hada mai biyu, ƙala manzan Allah ya ce wasu na ni hada mai biyu. Sawa'in ‘ya'ya biyu ne ko uku. أخرجه البخاري بخاري يفتد وأن حديثي ومسلم لا يزوج إلى أكو hadisi na 94 muslim ya fitar da shi da bai haƙi a juzgi na hudu hadisi na 67 daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu rabi'an hadisi na hudu inna allaha la yarda li abdihi al-mu'min idza dhahaba bisaffihi بسفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة وانا حديث يتي إن الله لا يرضى لأبده المؤمن الله بايا يرداوى باوا سموم إذا ذهب بسفيه إذا يتفيد masoyansa biyu ko kuma wasu masoyansa min ahalil ardi daga cikin mutanen ƙasa fa sabara yayi haƙuri wa tasaba yana milada bi sawabi da wani sakabako da zai masa durar janna da ba aljanna ba sakamakon da zai masa shine aljanna babu wani sakamako da Allah zai mashi da ba aljanna ba akhrajahu an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi juz'i na farko hadisi na 264 daga Abdullahi bin Am bi sanadin hasan da sanadi ingantacce sai al'amari al'amru sani al'amari na biyu wanda yake wajibi akan dangin mamaci mimma yajibu al-qarib abinda yake wajaba akan dangin mamaci alistirja'u komawa zuwa ga Allah wa huwa shine an ya kula mutum yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan labarin mutuna dan uwansa ya zo masa mu na Allah ne sannan kuma ga Allah za mu koma kama ja'a fil ayati mutaqaddima kamar yadda yazo a cikin ayar da ta gabata wa yazidu alaihi qawluhu sai mutum ya ƙara wannan fadar tasa fadar manzo Allah Allahumma ajirni fi musibati wa aqlif li khairan minha Allah ka bani lada a cikin wannan musiba tawa sannan Allah ka maye mini da alkhairi abinda yake wannan musiba alkhairi li hadisi ummu salama saboda hadisin ummu salama radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul ta ce na ji manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa ma min musulmin tusibuhu musibatu ba wani musulmi da wata musiba za ta same shi fa ya ƙulu ma amarahullah ya faɗi abin da Allah ya umarce shi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma ya ce Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani lada a cikin wannan musibar tawa wa akhlif li khayra minha kamar ya mini da abin da ya fi ta alkhairi illa akhlafa Allahu lahu khairan minha sai Allah ya musanya masa da abin da ya wannan musiba alkhairi na alkhairi qalat tace falamma mata Abu Salama lokacin da mai gidanta Abu Salama ya rasu tace qultu sai nace ayyul muslimina khairun min Abi Salama waye cikin musulmi wanda ya kai Abu baban Salama awwalu baitin hajara ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam abu salma shine farkon gidan da ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa inni qultuha tace na faɗi wannan magana fa akhlafa Allah li rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya maye min da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace arsala ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallama hatiba bin abi bulta'a manzo Allah ya aiko mini hatib dan abi bulta'a yaqubni yaqibni lahu yana nema mini auren annabi yana neman aure aure na daga annabi annabi ma'ana annabi aiko cewa yana neman aure na fa qultu sai nace inna li bintan wa ana gayur ni ina da ya kuma ni mace ce mai kishi faƙala sai ya ce amma ha ka gaya mata amma yatta fana da Allaha an yi guniyaha an ha muna roƙon Allah ya wadatar da ita game da ita wa'ada Allaha an yuzhiba bil ghaira kuma zan roƙi Allah ya tafiyar da wannan kishi nata wannan hadisi akhrajahu muslim muslim ya fito da shi ya fitar da shi juz'i na uku hadisi na talatin da bakwai imam bahir ya fitar da shi juz'i na hudu hadisi na sittin da biyar imam ahmad ya fitar da shi juz'i na shidda hadisi na ɗari uku da tara wannan kenan kuma kan mu tsawaita ne ya kamata mu kwan abinda muka faɗi daidai allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma allah maɗaukakin sarki ya yahi mana sai mu ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh